الأسد وليس الجنس بأن تأتي البيوت من ظهورها ولكن الجن من اتقى وآتي البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الجل المامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم صدق جناني وأدل الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم أو أذل أو أذل وأعوذ بك من أن كان من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ومن كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كان هجرته إلى دين ينسبها أو امرأة ينسبها فهجرته إلى ما هاجر إليه اللهم نور بنورك بصري وبصيرتي واشرح بعلمك صدري وسامنا به وانفعنا به لمن أميما في الحياة وبعد الممات بجاه سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبركة مدعزمي يا ذو في حديث النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم لا فقا من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وفي رواية ومن تأكر وند يتعيد رمضان ما لا يتعيد لا في الكلي أشوة رمضان قيام رمضان ينا من إيماني لألا ينا من نيمان دادا تو الله زي غافر سامس أبن دي غباتا نزل غنسا هكذا في موافقة ليلة القدر من الله صلى الله عليه وسلم yana cewa man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufra lahu ma taqaddama min dhanbi wanda ya tsaya na daren lailatul qadri yana mai imani a wadda cewa wato lallai Allah tabaraka wataala ya girmama lailatul qadri kuma yana mai neman ladan da ake samu a cikin ta za a gafarta masa abinda ya gabata a cikin wato ya gabata na zulubinsa haka nan azumin ma man sama ramadana imanan wa ihtisaban غفر له ما تقدم من ذنبه wanda ya azumci watan Ramadan yana mai imani da kuma neman lada a wajen Allah tabaraka wataala Allah zai gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa Allah tabaraka wataala ya yi mana gafara bismillahir rahmanir rahim yas'alunaka anil hilla ya muhammadu sallallahu alaihi wa sallam suna tambayanka a bisa hukuncin wato akan jirajiran wata dan menene suka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yaya wata yake fitowa ba kamar rana ba rana tana fitowa gaba daya amma wata yana fitowa kamar gare sannan yana karuwa yana karuwa yana karuwa har ya cika bayan ya cika kuma duk sai dawo yana raguwa yana raguwa yana raguwa har ya kare me yasa haka sai Allah tabaraka wataala ce kul ka gaya musu hiya mawaqitu lin-nasi ita jinkirin wata wato miƙati ne ga mutane ma'ana lokaci ne wanda za su gane adadin shekaru da adadin rayu wato kwanaki wato miƙati ne ga mutane linnasi wal hajji da kuma wato miƙati ne ga mutane lokacin nomansu da kasuwancinsu da iddan matansu da azuminsu da buɗe bakinsu da tsarin tarihinsu haka nan kuma wal hajju sannan kuma watan wato jinjirin watan kuma miƙati ne na gane lokacin aikin hajji wa laysa birru bi an tasul buyuta min zuhuriha kuma bai zama biyayya ga Allah tabaraka wa ta'ala ku zai cewa daki min zuhuriha ta bayanta ba wato idan sun yi rama da aikin hajji saboda an ce wai mai aikin hajji yana shiga kaya na harami ba shiga mai kewayewa jiki to kowa sai huda ɗakinsa kuma ta baya kaga an huda ta san an huda ta can kaga ya zama kaman bai zama kaman riga ba kenan sannan kuma sai su huda saman ɗakin ya zama yana kallon rana saboda wai mai aikin hajji ba abin da zai tare tsakaninsa da rana ba za su shiga ɗaki ba shi sai Allah tabaraka wa ta'ala ke masa alaysa albiru an bilaysa wa laysa albiru bai zama biyayya ga Allah ko da'a bi an tasul buyuta min zuhuriha ku zai kewa ɗakunan ku a cikin lokacin harama ta baya ba shine ku huda ta kuma kuna shiga ta wajen ba sannan kuna fita kuma kuma ku bar shiga ta kofa ba wa kanu yaf'aluna zalika sun kasance suna aikata haka kuma suna riyawa a zuciyarsu wai haka din biyayya ne ga Allah tabaraka wa ta'ala ba biyayya bane walakin birra sai dai mutum ba abocin biyayya ga Allah shine biyayya ga Allah ma'aunin ta ɗaya ne shine manittaqa wanda ya ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala ya bar saba wa Allah to wannan shine ya ji tsoron Allah saboda haka watul buyuta min abwabiha ku zai kewa dakunan ku min abwabiha ta kofofinta watul buyuta ku zai kewa kofo wato buyuta ɗakuna ne abuwa da ta ƙofo fita mana ku dinga shiga ɗaki kamar yadda yake na al'ada ba sai kun fasa bayan gini kun yi wata sabuwar ƙofa ba wattaqullah ku ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala la'allakum tuflihun haƙiƙa za ku samu babban rabo wato duk inda da Allah ta zo a cikin larabci domin ƙauna ne neman abu amma in ta zo alqur'ani tana nufin haƙiƙa ne wattaqullah ku ji tsoron Allah haƙiƙa in kun ji tsoron Allah za ku samu babban rabo na وقاتلوا في سبيل الله ولا آية ta sauka ne lokacin da kafiran makka suka tsare manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gaba da umra da zai je a shekarar hudaybiya yayi sulhi da kafirai a ce a ji akan zai dawo ya umra shekara mai zuwa za ta bar masa ɗakin ka'aba tsawon kwana uku sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da shekara ta dawo kuma yayin shirin tafiya umra da ake ta wata umratul qaba'i wato umra ta hukunci ba umra ta biya ba madalla suka ji tsoron wakabu Allah ta fi ƙuraishin sai suka ji tsoron kada ƙuraishawa su cika musu da alƙawari su cika musu alƙawari su yaƙe su saboda haka musulmi sai suka kuma ji ƙyamar cewa to kuma ai ba ma tafi ba saboda kuma in mun je sun cika mana alƙawari suka faɗa mu da faɗa kuma abin zai jawo mana mai yaƙi a cikin harami a cikin wata mai alhurma kuma a cikin wato a cikin harami da wata mai alhurma da kuma ranakun aikin haji masu alhurma sai Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da wannan aya wa qatilu fi sabilillahi allazina yuqatilunakum ma da ku yaqi wato ku yaqi al ku yaqi qatilu ku yaqi allazina yuqatilunakum wanda suke yaƙantan ku daga cikin kafirai ku yi wannan yaƙi fi sabilillah dan ɗaukaka kalmar Allah tabaraka wa ta'ala wala tatadu amma kada ku ƙetare iyaka a wajen yaƙin ma'ana kada ku faɗa musu ku bar su sai sun fara muku inna Allah haƙiƙa Allah tabaraka wa ta'ala la yuhibbul mutadin baya son masu ta'adda masu ƙetare iyaka an ce wannan aya an yi nuskanta da aya ta bara'atu min Allah لكي وقات المشركين كافة نعم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين واقتلوهم ku yaƙe su ma'ana ku kakkashe su har su saƙibtumuhum duk inda kuka same su wa akhrijuhum ku fitar da su daga gidajenku min har su akhrajukum ta yanda kuma ai sun fitar da ku daga makka annabi sallallahu alaihi wasallam ya zartar da irin wannan hukunci kuma a amal fitnati ay amal fatih wal fitnatu shirka da Allah wanda take wajen kafirai ai ashaddu ta fi girma a wajen Allah min al qatli daga kashe sun da za ku yi a cikin wata mai alhurma a cikin harami a cikin kwanaki masu alhurma wala taqa wala tuqatiluhum kada ku yaƙe su inda masjidil harami a wajen masallaci mai alhurma matukar suna cikin harami to kada su yaƙe ku a ciki hatta yuqatilukum fihi har sai in sun keta alhurmar hur harami sun yaƙe ku a cikin harami to fa in qatalukum in sun yaƙe ku a cikin harami kan faqtuluhum ku yaƙe ku ku kashe su fihi a cikin haramin kazalika haka nan wannan kisa da fitarwa din shine jaza'ul kafirin haka ne sakayyan kafirai na'am fa'inin tahau idan kafirai sun hannu ba wai in sun hannu gabanin yakin ba fa'inin tahau in sun hannu gabanin kafirci suka musulunta to fa inna Allah haqiqa Allah gahurun mai gafara ne a gare su rahimun mai jin kai ne da su na'am wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah fa in intahak fala udwan illa ala al-zalimin wa qatiluhum ku yaƙe su hatta la takuna fitnatun har sai ba an zama ba za a samu wata fitina ba shine shirka da Allah ƙasa duk ta koma ta musulunci wa yakuna dinu addini da ibada ya zama gaba daya ga Allah ne shi kadai ba a bauta wani Allah fa ilin hau idan su kafirai sun hannu gabanin kafirci to kada ku tsetare iyaka a kansu kada ku yi musu ta'adda saboda haka yin sun hannu fala udwana babu tseta da iyaka da kisa ko waninsa illa ala zalimin sai akan azzalimai wayanda suka zalunci kansu da kafirci na'am الشهر الحرام للشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين نعم الشهر الحرام وتا مي الحرمة بالشهر الحرام da wata mai alhurma mana wato wato wata mai alhurma yana wato shi ma ma'auninsa da wata mai alhurma mana kamar yadda suka yaƙe ku a cikin wata mai alhurma suka manta da alhurmar watan to kuma ku yaƙe su a cikin wata mai alhurma Allah tabaraka wa ta'ala ya yardar muku wal hurmatu ai alhurmomi alhurmomi kuwa kisafin kisafi ne ma'ana ana yin wato sakayya da sakayya in sun yaƙi a cikin harami to ai ba za ku tsaya su kashe ku ba kuma ku yaƙe su a cikin harami wal hurmatu kisaf famani ka dai alaikum fihi wanda ya yi ta'addanci a kanku bil qitali fil harami ya yaƙe ku a cikin harami ko a wata mai alhurma to fa ta du alaihi kuma ku keta da iyaka a kansa ku yi ta'addanci a kansa amma bi misli ma ta da alaikum da misalin yanda ya yi ta'addanci a kanku ya keta da iyaka a kanku wattaqullah ku ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala a cikin neman taimakon ku da za ku yi akan akan nasara da kuma barin keta da iyaka din wa'alamu ku sani anna Allah haƙiƙa Allah tabaraka wa ta'ala ma'al muttaqina yana tare da masu tsoron Allah tabaraka wa ta'ala ace wani mai ilgazi mai ilgazi ko ko wani mai yahude ya samu alƙali Abdul Wahhab ɗaya daga cikin manyan manyan alƙalai na mazhabar Malikiya na Bagadaza shine wanda ya littafin askari kuma ya littafin ma'una ya zo ya same shi ya ce to abin mamaki me yasa in an yanke hannun mutum da zalunci za a biya dinari ɗari biyar ko kuma raƙumi hamsin amma kuma don me in ya yi saci rubu'in dinari abinda bai kai komai ba sai a yanke hannu kuma wannan shi ne ya zo masa abin a cikin a cikin baitin waka yana cewa yadun bi kamsi ma'in asdadun wudiyat ma baluha qud arti rubu'i dinari yadun hannu wudiyat wanda aka bayar da ita bi kamsi ma'inin da dinari ɗari biyar in an yanke ta zalunci to ma baluha me ya farar da darajarta kuma an yanke ta a cikin an yanke in an yanke ta abinda bai kai naira dubu goma sha takwas ba wato kamar yana so ya gwada cewa musulunci bai yi kima ba shine wannan wanda bai hudu mai wannan magana to sai shi alƙali abdul wahab sai ya ba shi an sai ayya إذ الأمانة أغلاها وأركسها ذل الكيانة فابحر حكمة الباني إذ الأمانة أغلاها جرم الأمانة shi da yasa hannun ta yi tsada idan mutum ya zo ya kashe ya yanke hannun mutum da zalunci to hannun ɗan adam kamar ka kashe masa rabin rayuwa ne za ka ba shi dirhami dina da ɗari biyar amma fa idan hannun ta je ta zubar da darajarta ta fato naira dubu ashirin kuma za a yanke ta shine wa arkasa abin da ya maida ta arha shine zullul kiyanati kaskanci na inci fafham ka fahimci hikimar bari wato hikimar wato wanda ta albari wato ubangiji ah yanzu misali sai kai tafiya kana tafiya sai ga wani dattijo kamar mai shekara arba'in haka ko hamsin ƙato da ƙarfinsa yara suna mayar da suna jifansa ana jansa ai kaga wani abu wanda ya faɗi da wannan dare ba haka ba ina yara kanana za su dinga jifan mutum mai mutunci mai ƙarfi mai shekaru irin wannan ana jifan za a ta ɓarawo ɓarawo kaga ai kaga ai faɗuwa yayi ko wanda yana an ga mun za a ce sannu baba ko sai gashi ana jifan sa dutse saboda ka kiyaye mutunci da kiyaye amanar addini shine darajar mutum aha
وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين
wannan ce wannan aya ta sauka ne a kan mutanen Madina wato sun zauna ne a junansu sai suka yi mitin wasu daga cikin suna cewa to ai yanzu ka mun ba da dukiyoyinmu mun ba da lafiyar mun ba da ƙarfin ba wannan addini har Allah ya ƙarfafe shi to yanzu Allah ya ƙarfafa addini ya watsu ya yi ƙarfi to ai yanzu kuma gashi wannan abin ya jawo mana mun dan rage tafiye tafiyen mu na kasuwanci jaruka mu sun yi kansu ai yanzu da addini ya yi ƙarfi kam to ai ya kamata ko mu dawo kuma an samu biyan bukata gare mu dawo kan kasuwancin mu da sauransu daya wani wani asbabun nuzul kuwa a wannan aya ta sauka ne a lokacin da wato wato wato akan masu wasu suna ganin idan sun yi zunubi sai zai kamar Allah ba zai gafarta musu ba wato idan mutum ya yi zunubi kana rajulu yaznubu dhanba fa yaqulu mutum zai zunubi sai ce wai ai la yaghfiru li Allah ba zai gafarta mini ba to gaba ɗaya sai Allah ya saukar da wannan aya a amsosu guda biyu wa anfiqu fi sabilillahi ya ku mutanen Madina da kuke magana cewa wala tuqu bi ajiku ila tahaluka wa anfiqu ku ciyar da dukiyanku fi sabilillah a cikin bin Allah tabaraka wa ta'ala da jihadi da waninsa wala tulqu bi aidikum kada ku jefa da hannuwanku ila tahaluka ya zuwa halaka ku zauna ku ce ba za ku fita wajen yaƙi ba ko kuma ku ce idan mutum ya yi zunubi ba za a gafarta masa ba shi da kada ku miƙa hannunku ya zuwa karewa gaba da nafka a cikin jihadi domin hakan yana kawo ƙarfi a matsayin abokin gaba wasinu ku kyautata a cikin nafka da waninta inna Allah yuhibbul muslimin Allah yana son masu kyautatawa zai saka musu nan
وأتم الحج والعمرة لله فإن شئتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الحج ومن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن نفسه حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب نعم وأتموا الحج والعمرة لله أتكيسا تولى آية لما كرتا وتولى شيني فكم كراتم بها كون شكرا بها أو جل ليس البر أن تولوا وجوهكم بين المشرق والمغرب ولكن البر من من آمن بالله أو اليوم الآخر وتويا والتنقار ta yi mana maganar sharaɗin imani guda shida imani da Allah da ranar da ranar ƙarshe da mala'iku da annabawa sannan ta zo ta yi mana magana wa qama salata wa ata zakata wal mufina za a hadimu za a hadu sannan kuma bayan na wato wata ta yi maganar sallah da kuma zakka aka zo kuma aka yi maganar kutuba alaikum siyamu yanzu kuma cikon wanda an yi maganar kalmar shahada kenan imani da Allah da sallah da zakka da azumi ya wuce ya yi an yi maganar su jiya yau kuma an cika da aiki hajji jigajigan musulunci sun cika gaba ɗaya an jera su a kurkusa a cikin suratul baqara to Allah yana cewa atimmul hajj wal umrata lillah ku cika hajji da umra lillahi dan Allah ma'ana ku ba da su da haƙoƙansu fa'in usurtum idan an hana ku gabarin cika hajji da umra saboda makiya to za ku warware haramarku to fa mastaisara za ku warware ne da abin da ya sawwaka min alhadi daga hadaya shine akuya amma wala tahru usakum kada ku aske kawunanku hatta ya bulgul hadin sai hadaya ya isa mahillahu wajen yanka shi shine guran wato da aka tsare shi a wajen a wajen Imam Shafi'i za a yanka da niyyar warwarewa daga aikin hajji na'am na'am faman kana nukum hatta zuga na dubai da muje faman kana minkum maridan wanda ya kasance mara lafiya daga cikin ku au bihi azan min ra'si ko kuma yana da kazanta a kayinsa kamar ƙwarƙwata ko ciwon kai ya aske kayansa saboda wannan larura kuma yana ya yi harama da yake haji to fa fidiyatun zai ba da fidiya a kansa na azumin kwana ku min siyamin azumin kwana uku aw sadaqatin ko kuma ce da miskini sa'a guda uku daga madadin jayan abincin gari aw nusukin ko kuma ya ba da akuya ya yanka ta fa'iza amintum idan ku amince daga abokan gaba wato abokin gaba ya tafi ko kuma babu kwata-kwata to fa man tamatta wanda ya ji daɗi bil umrati yayi mutu'a kenan bil umrati da umra ila al hajji ya zuwa aikin hajji to zai bayar masaisar abin da ya sawwaka min al hadi na hadaya idan ba mazaunin makka bane faman lam yajid wanda bai samu abin da zai hadaya da shi ba kuma alhali ba mazaunin makka bane to fa siyamu salasati ayyamin fil hajji zai yi azumin kwana uku a can cikin raleku na aikin hajji wato zai harama wato zai azumin kwana uku a hajji wasu ba su idara za su kuma zai azumi guda bakwai idan kun dawo gida tilka asharatun kamila wannan ita ce goma cikakkiya amma fa wannan ya fa zai hukunci yana kan wanda yake liman lam yakun ahluhu ga wanda iyalansa ba su kasance hadiril masjidil harami wanda mazauna makka shi da mazauna masallaci mai alhurma ba mutumin da yake wajen makka wattaqullah ku ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala wa alamu ku sani anna Allah shadidul iqab Allah mai tsananin azaba ne ga wanda ya saba masa wato aikin haji yana da siffofi kamar guda uku shine ifradi mutum ya harama da aikin hajji gaba daya tun lokacin da ya aikin ya harama da hajji ba zai shiga yana cikin ya fita daga cikin muhidi ya zuwa gauto da mayafi har sai bayan an yi jifa a wato an yi jifan shedan na farko an soke hadaya to daga wannan lokaci in yayi aski to shi kenan zai iya mayar da kayansa na jikinsa kuma shine wannan ya zama shine ifradi akwai kuma kirani kirani shine mutum ya zo niyyar umra yana cikin niyya ta umra sannan ya kutur da aikin hajji ya yi niyyar aikin hajji a cikin ko kuma ya niyyar umra da hajji gaba daya ya zo ya yi tawafin umra ya yi sa'i sannan kuma ya zauna a cikin kayansa na harami har ya zuwa a yi arfa da shi a haka har ya zuwa lokacin da zai jifa ya yi aski wannan shi ne kirani tamattu'i kuma shi ne su kowanne sauƙi kuma ya fi kowanne lada shi ne mutum zai harama da aikin hajji daga ya shiga maka zai harama da umra tun daga miƙati idan daga nan ne miƙati a jidda ko a zulhulaifa idan ya yi harami a miƙati zulhulaifa shine wajen miƙati amma yanzu tana cikin ruwa ba dama mutum ya harama daga zulhulaifa sai in an je jidda malamai sun tabbatar da cewa jidda tana wajen harama ne da aikin hajji ba wato wato tana daidai da rabiga rabiga kuma tana daidai da zulhulaifa akan wannan fatawa akan ita ne maulana shekaru ya rubuta littafinsa manasikul hajji amma kan samu wayansu masu kokarin shishigi cewa za su harama wani lokaci tun daga Najeriya za ka sun ɗaɗɗaura haramin su sun shiga jirgin sama wai saboda zulhulaifa wajen harama yana cikin ruwa a jidda saboda haka suna masu yan addinin zamani suna ganin idan mutum ya yi wani harama in ya yi harama daga jidda in ya je makka zai ba da jini shike da tun daga Najeriya mutum zai shiga ya wanka a tuɓe kayansa ya ta fama da wannan mayafin a cikin jirgi kuma. to malamai sun tabbatar da cewa jidda wajen miƙati ne mutum ya haramarsa a jidda kamar ya yi ta a rabiga ne rabiga kuma tana daidai da zulhulaifa a kan ta ne mafi yawan wato fatawar malamai take kuma haka ne ake yi mafi kuma kusan kashi tasa'in da tara da ɗigo taran alhajan afirka haka suke yi sai yan kaɗan daga abin da ba za a rasa ba idan mutum ya harama da aikin ya yi harama a jidda ya yi raka biyu ya yi niyyar umra da waitul umra ta ba haramtu bi halin lahi tabaraka wa ta'ala bayan ya raka biyu zai ci gaba da labbaika allahumma labbaika har ya shiga makka har ya ga ka'aba idan ya ga ɗakin ka'aba sai ya yanke talbiya ya yi addu'a Allahumma zid hadha albayti tashrifan wa ta'ziman haka dai har ya zuwa ƙarshen addu'a da ake in an ga zid hadha albayti ta'ziman wa tashrifan وتكريما ومهابة وبرا وزما من من من من من, من سرفه ممن هجه أو اتمره تعظيما وتكريما ومهابة وبرا in ya ga daki kaba ganinsa da kaba na farko bayan ya yi wannan addu'a an ce idonka na farko da ka kalli kaba duk abin da ka roƙi Allah Allah tabaraka ta'ala Allah zai karba daga nan sai ka shiga ɗakin kaba ka sanya ɗakin kaba a hagun ɗinka ka je daidai ɗakin daidai wato hadal aswadi kai niyyar dawafi za ka yi dawafi guda uku coka a guda a haka sannan guda hudu kuma za ka yi su a hankali bayan ka gama sai ka je wajen maqam Ibrahim ko kuma inda ya maka sauki in matsi yayi yawa ka je kai sallah raka'a biyu ka karanta qul ya ayyuhal kafirun da kuma qul huwa sannan ka wuce wato ka zo multazim kai addu'a bayan ka yi addu'a multazim sannan sai ka tafi ka je ka wai ka sha zanzan sai ka gangara ka tafi safa da marwa za ka fara da sa'i ka fara da safa ka ka hau kansa in ka tashi sai ka fuskanci al-qibla ka ga ka'aba da idanka sai karanta wannan aya inda safa wal marwa ta min sha'airillah wa man hajja al-bayta aw itamara fala juna alayhi an yatawafa bihi ma ka ci gaba da addu'o'in da suka zo a sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka gangara ka tafi har ka zo wasu miloli alamu guda biyu koraye sai kai gaggawa a wajen kai tattoka idan ka wuce ka je marwa ka yi daya idan ka dawo in ka hau kan marwa ma ka tsaya kai addu'a idan ka dawo ka ba kai addu'a saboda haka in ka zo marwa daga kan safa idan ka je marwa ka yi daya in ka dawo safa ka yi biyu za ka fara da safa ka cika da marwa za ka samu sauɗi guda bakwai a cikin wannan lokaci na ɗawafi shi ma idan mutum ya yi addu'a Allah ya karɓa idan ya gama ɗawafinsa ya gama sa'ayinsa kai shi ma ana karɓar addu'a a lokacin sa'ayi tsakanin safa da marwa da kuma yin da kuma kan safa da marwa sannan idan mutum ya gama da marwa ya yi kewayensa na bakwai shauɗinsa na bakwai to sai ya je ya aski ko ya aske gashinsa wato ko ya kwalkwabo ko ya yanke gashi amma dai idan mutum zai aikin hajji ne kuma ana kusa da kwanaki aikin hajji ya yi umra ya yi sosai ya fi saboda ya bar ƙazantar gashi a kansa saboda in ya gama aikin hajji ya samu abin da zai aske to daga nan ya gama sai ya tuɓe kayansa sai ya shiga kayan gari irin da mutanen makka shi ma ya zama dan makka yanzu to dan wannan jin dadin da zai yi na yan kwanaki zai iya duk abin da dan gari shi zai sa rigunan sa in ya je da iyalinsa makka makka ta zama garin sa to wannan jin dadin da zai ya zauna haka to har idan ranar takwas ga wata ta zo za a fita a tafi mina a wannan ranaku za a tafi mana a kwana ana kiransu ranakun tarwiya to a wannan ranaku zai zauna za a kwana a mina kwana ɗaya washe gari tara ga wata za a tafi arfa idan an je wajen aiki arfa ina magana ina na dawo akan magana na na mai tabattu'i ne bayan ya yi aske kayansa ya ya shiga cikin garin mutane cikin makka ya zama ɗan gari ana komai da shi ranar takwas ga wata zai yi wanka a cikin makka ya ɗaura harami ya yi niyya aikin hajji ya kama hanya ko a mota ko a yanda ya sawaka ya nufi mina to kuma ana mota yana ta labbaika Allahumma labbaika har a je mina idan an je mina kuma za a zauna a mina tsawon kwanaki da ake yi kwanan farko za a kwana a mina sannan da safe idan an tashi za a nufi arfa a je a idi a arfa har ya zuwa rana ta faɗi ana ta ibada tsayuwar arfa a dawo muzdalifa daga nan dan Allah kwanta a huta a muzdalifa ko kuma an kwana za a zo masjidin harami inda ake ce ma wani dutse da ake ce masa uzahu wanda yanzu masallaci yana kai zai zo wannan ana kiran su ko masjidu adama zai zo masjidu adamu ya zo nan yayi addu'a bayan sallar asuba kuma ya gangaro rana ta hudo ya zo ya jifa idan yayi jifa idan bayan yayi jifa to idan yana da hadaya sai ya soka hadayarsa sannan aski sannan ya zo ya dawa fil ifaba idan kuma babu hadaya a wajensa to idan ya zo yayi aski idan yayi da ya zaran yayi jifa yayi aski to zai iya mayar da kayansa na gida kuma sannan zai zo ya yi dawafin ifaba kuma ya dawo muzdalifa idan rana ta fada masa a makka bai dawo bai dawo mina ba to jini yana kansa idan ya dawo kuma za a kare kwanakin mina guda biyu na jifa ko guda uku daga nan kuma an dawo kuma sai a yi dawafin wada'i aikin hajji ya fita shi ne Allah tabaraka wa ta'ala ke gaya mana wa atimmul hajja wal umrata lillah na'am alhajju
الهد أشهر مأمومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب الحج أيكن حج أشهر معلومات وتنين وإن دسك أبوبو سني sune shawwal zulqida da kwana goma na zulhajji ko kuma zulhajji gaba ɗaya faman farada fihin alhajja wanda ya farlanta wa kansa aikin hajji a cikin watanni wayannan watanni ya harrama da aikin hajji to ga doka fala rafasa babu rafasu babu jima'i ko kuma abin da ya kama da jima'i tsakaninsa da matarsa idan wannan abu ya faru tsakaninsa da matarsa ya riga ya aikin harama da haji to aiki aikin hajjinsa ya ɓaci in ya afku kafin tawafin ifaba saboda haka ban farfi ne hajji fala rafasa wala fusuka babu fasikanci shine babu sabo wala jidala babu jayayya fil hajji a cikin aikin hajji idan ka shirya daga gida dai za ka tafi aikin hajji to da zaran ka dira a maka nan kwanaki na aikin hajji gaba ɗaya ko kuma tun daga gida daga shawwal ya kama kayan harma da aikin hajji to falara fasa babu kusanci da iyali wala fusuka babu fasikanci wato mummunan wato duk wani abu wanda ya zama na fita daga da'a to babu jayayya a shi aikin hajji ma'ana mutum zai koma wato ainihin inda ibadu rahman alladhina yamshuna ala al-ardi hauna wa idza kana wa hum jahiluna qalu salama babu rayuwa a duniya wanda take da daɗi a rayuwa irin rayuwar musulmi a lokacin aikin hajji wato wata rayuwa ne wanda in ba rayuwar annabi da sahabbai ba babu rayuwar da ta kai ta daɗi za a ga idan an je wajen aikin hajji ba wani ba wani kowa lafiya lafiya wato zuciyar kowa ta yi sanyi in an yi maka kafin wanda ya yi maka ya nuna ya damu ka fi shi damuwa ka ce masa kai haƙuri ai ka ce ba komai ba komai ba komai ai aikin hajji ne haka in jima ga wanda mutane suna yi ko baka san su ba za ka yi maza ka shiga tsakanin ka ku duba abin da muke yi mana so da ka za ga rayuwa ne taro ne ya kai taro amma limanarsa ta kai limana babu abu mai daɗi kamar haka idan mutum ya je aikin hajji ya dawo wato sai ga kamar wani mutum ne aka ɗauke shi aka jefa shi a cikin sabon annabi ya yi wata irin rayuwa mai daɗi da ka dawo gida sai ka fara canza annikan kai ɗin ne kuwa fara fasa za ga aiki ka aikin haji idan ka je idan niyyar ka kawai gaggawa ce in dan bacci ne ya dame ka sai ga wa dan uwanka zai kwata don Allah ni ka san da nauyin bacci in zaka tafi harami ka tashe ni babbab an jima kana da ba a tashi a tafi haka gab gab gab sallo daga sallah sai ibada sai karatun alqur'ani sai zikirin Allah sai ziyartar juna in kaga mutum a can kamar kaga dan uwanka aljanna haka فمن فرض دين الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج شنو من ذا الله صلى الله عليه وسلم كتب من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولده امه wanda ya yi aikin hajji bai yi wani abu wanda ya yi kama da wato wasa da mata ko kusantar mata ba matarsa nake nufi ba na haram ba fala rafasa man hajja falan yarfus walan yafsuk bai yi fasikanci da bai zagi wani ba bai bata wani ba ka wannan mutumi raja'a ya dawo sabo fil kayaman ran da uwarsa ta haife shi dan mutum ran da uwarsa ta haife shi ba maganar laifi yake yi ba suna ma ba shi da shi sunansa da dangado saboda haka babu rayuwa ta ma'aikin haji Allah tabaraka wa ta'ala ya arzuta mu kokkomawa wayanda ba su je ba Allah tabaraka wa ta'ala ya arzuta mu zuwa haji gaba daya abubuwan da suke ta faruwa na zamani wanda a kyakkyawan hangen mu makirci ne irin na mai mungun kuduri akan musulmi na aikin haji wato wato na taruwan musulmi a sallolin juma'a da kuma taron aikin hajji ake ta neman fafusowa da abubuwa iri-iri wanda za a takura aikin hajji yanda kamar yanda yanzu ake magana aikin hajji za a ga an tafi umra sai ga mutane ne wanda ba su fi kaman guda ɗari ba za su tafi je su yi ɗawafi in sun dawo za su koma masauki daga nan ba ko masallaci ba za su ƙara zuwa ba sai waɗansu su zo saboda haka muna fata Allah tabaraka ta'ala ya dauke mana wannan kangi ta duk inda ya je Allah tabaraka ta'ala ya mana maganin sa Allah mun kai ƙara zuwa gare ka ba za mu iya ba in makiya ne Allah ya mana maganin su in raunin mu ne Allah kai mana karfi ka ba mu karfin zuciya idan kuma ciwon ne ko annoba Allah tabaraka ta'ala kai ka kawo ta ka dauke ta ala kulli hali Allah tabaraka ta'ala ya ba mu dama mu aikin hajji kamar da ake a kowane lokaci a kowace shekara wa tazawwadu wa ma tabalu min khairin abinda ku aikata na aikin alheri na sadaka a wajen aikin haji to ya alamuhullah Allah ya san shi zai saka muku wani abin mamaki duk abin da kai a aikin haji idan ka yi sadaka da dinare dirhami daya a wajen aikin haji mana ka ba da sadaka riyal daya ko naira daya ko dala daya to kawar ka ba da dubu ɗarinta a gida idan kai sallah raka'a ɗaya kowace raka'a daidai take da raka'a dubu ɗari na gida in ka karanta kul wallahu ɗaya a wajen aikin hajji daidai take da kul wallahu dubu ɗari idan ka karanta ka sauke alqur'ani a wajen aikin hajji wato a garin makka kai sauka alqur'ani kafa ɗaya kamar ka sauke alqur'ani dubu ɗari komai kai za a ninka maka dubu ɗari to sai dai kuma saɓan a makka ba kamar na wani waje ba ne na a gida an kayi niyyar sabo ba za a rubuta maka ba sai a ce mala'ika ya yi sauraro kan ya rubuta in kayi niyyar sabo maka aikata ba to ba za a rubuta maka kayi niyyar wato kayi niyyar sabo ba sai a rubuta maka lada amma a cikin aikin hajji da kayi niyyar sabo za a rubuta maka kayi sabo in ka aikata sabo za a ninka masa shi dubu ɗari jima ah to ka je har kofar fada ka da kulli zai ake ma ka san magana dai babba ne ko haka ba za a ninka mutum ko da ka shi da Allah ki faɗa wa man yurid fihi bi ilhadi bi zulmin nizqhu muna zalimin saboda haka da ka shiga makka kai taka saboda haka ne mafi yawa daga cikin bayan Allah in sun je aikin hajji ba wai dan za su yi walwala su bude ba saboda tsoron zama a garin makka sai su yi maza su koma jidda kullum sun kwamma su taho su shigo harami su sallah su shiga mota su koma jidda saboda kar a je ana ta a hirar wani ko a taɓa wani gara dai zunubin jidda irin kamar na gida ne za a rubuta amma a makka kan babu sauki so amma ka ga kawai mu wanda ba za mu iya zuwa jidda mu zo sai mu ta zama a masallaci mu kuma eh da ka zo ka tafi aikin hajji dama an je masallaci sallar isha ka yi sallar isha da ka yi sallah ba za ka fito a masallaci ba ka zauna ka zinda masallacin fatin ka ɗari biyar ka yana fulfilinka sannan duk yan wanka alhaji sun taho gida kowa ya ci abinci an yi hira an gaji an fara barci kai kuma ka zo ka ci abincinka da ka zo abokan hira wasu yin barci kai ba sai ka kwanta idan ka kwanta da gari ka yi barci karyawa kana miƙewa kana ɗan tashi kuma sai ka tashi maza maza saboda karka cutar da kowa kafin kowa ya so ya farka abokan gadonka mutanen da suke kwanciya da su a gado suna ta barci sai kai maza kai ma ka shiga ban daki kai kai dahara kai wankanka kai gyara tubabinka ka tashi ka taho masallaci ba ka ga baka jira wani mutum yana kwankwasa mun kofa dan Allah ka fito har ka bata ran wani alhaji ba sai ka gangaro masallaci idan ka zo masallaci lokacin da ka zo masallaci wajen karfe uku shike nan ka fada da wafi kana ta bugawa kana ta bugawa dan bacci ya kama ka ka dan kwanta ka dan haka na dan minti talatin a zo a kira sallah ka fito ka gangara ka shiga ban dakin harami ka yi alwala ka sake komawa kai ta buga ibada ba za ka fito ba sai ka yi sallar walaha da ka yi sallar walaha ka fito sai ka karya idan ka karya dawa ka yi kusan kwana a masallaci sai kai me sai kai baccinka kana ta zindima barci in ka barka kuma shike da lokacin sallah azhar yayi sai ka zo kai alwala kai sallah azhar idan ka tafi masallaci in harami za kai sallah kai sallah in anguwar ku za kai sallah ka fito masallaci anguwa kai sallah ka ci abinci sai ka tafi harami tsakanin azhar da al'asar a harami da dan nisa ka duba dan wata inuwa mai sanyi inda ba za a sace ka ku kwanta kai barcin ka na rana saboda ka samu damar kiyamul laili da daddare idan ka farka idan ka farka kai kira sallar azhar ka farka ka je kai alwala a zo a yi la'asar da kai idan ka yi la'asar shikenan kila dama kana ta dawo'i in ba ranakun cin abinci bane kana cin gaba da azumi kana masallaci kana ibadarka annan jimawa kaɗan za ka ji an kira sallah sai ka fito ka yi buɗe baki kafin ka yi buɗe baki ka dawo ka yi sallar magariba idan ka yi aka yi magariba da kai aka yi kana zaunawa kafin ka ce wani abu kana ɗan nasun fila kana ta karaka sai a kira sallar isha da haka sai ka cinye lokacin ka dam sai zama ran da za a dawo a gida makka kai kana baƙin ciki ba ka cikin masu cewa har yanzu har yanzu jirgi bai zo ba yanzu za mu tafi in ai dama kai yanzu dama ka samu wanda baka samu ba kuma haka ba sai ka kulle a zuciyarka cewa ai dai duk abin da za a yi dai aikin hajjin nan ba zan fi kwana sittin ba to kaga ita ma gwamnati ba da ka ita gwamnatin Saudiya ba ta rike ka kwana 60 ba gwamnati kuma ba ta rike zauna kwana 60 ba kai kuma ka jefa wa ranka kwana 60 kaga ba za ka gaji ba saboda haka da kayi kwana arba'in ko talatin da biyar ana ta ku dawo gida ku dawo gida to kai kai an baka ba aiki ba don wani sauƙoƙin da ka shirya ba ba ka zo inda za ka yi su ba sai ka dawo gida saliman aliman shikenan saboda haka rane ko aiki yaji suna da daɗi a wanda ya iya ibada ya kuma gane dama ya samu na'am wata zawwadu wannan ayan ta sauka ne a cikin mutanen Yaman wato su wai saboda tsabar tawakkali in za su tafi aikin haji ma ba da guzuri ai da ake Allah ji gurin Allah su su bakin Allah ne tunda su bakin Allah ne Allah zai ciyar da su to sun je kuma sai zama dauri akan mutane da da dole su abinci sai zama suna jin kan wannan suna neman abinci sai Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da su wa tazawwadu in za ku tafi aikin haji wa tazawwadu ku yi guzuri fa inna khayra zadi taqwa mafificin guziri shine tsoron Allah tabaraka wa ta'ala wattaquni ku ji tsoro na ya ulil albab ya ba abota hankali kun ga anan akwai wani abin lura bai ce wattaqullaha kaman da wace wattaqullaha ya ce wattaqullaha kaman da dan nisa kaɗan. to ko ana zai wattaquni ku ji tsoro na domin a harami na kuke babu hijabi tsakanin na da ku gani ga ku wattaquni ya ulil albab ya ma abota hankali na'am نعم
ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين
ليس عليكم جناح باب ليفي أكنكم أن تبتغوا فرلا من ربكم كريمي falala daga wajen Ubangijinku na arziki a wajen aikin hajji wato rabbi ne ga wanda wato a lokacin wasu na ƙin tafiya kuma za ka tafi aikin hajji har sai ka tafi da mun sai ba a'a in za ka tafi aikin hajji daga nan Najeriya akwai 'yan Najeriya a can kai ɗinkuna na shadda masu kyau na sayarwa ko huluna masu kyau ko wayansu abu da muke da su a nan ka sa wanda duk ba wanda ba za a kama ka da su ba ka je can shi ma an dan na fito dan sha addini ba addinin kunci bane in an dan fito shan iska shi ma kana kan hanya ka dan har kai ma ka dan sai ka dan samu abin da zaka ƙara guduri ko in kana gida a ƙara jari Allah ta'ala da ya zo da gufarar mai rabbukum fa idza afabtum min arafatin idan kun gangaro min arafatin daga arfa bayan tsayuwa arfa fadkurullaha ku ambaci Allah bayan kwana a Muzdalifa da labbaika Allahumma labbaka inda al-mas'ar al-harami a wajen masallaci mai alhurma shine dutsen nan da yake karshen Muzdalifa da ake ce masa Uzahu ya zo cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya a wajen yana ambatan Allah har sai da gari yayi sharara kamar rana za ta fito wadkuruhu ku ambaci Allah kama hadaikum kamar yanda Allah ya shiryatar da ku ga alamomin addinin ku da ayu da kuma yanda aikin hajjin ku yake wa in kuntum saboda kun kasance fa min qablihi gabanin shiriyar Allah din da min balin hakika kuna cikin batattu Allah ya shirye da ku na'am ثم ثم أفيقوا من حيث أفاق الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم ثم أفيضوا sannan ku kwararo ya ku shawa a wancan lokaci idan an zo aikin hajji sai su shawa suna warewa ba sa so su haɗu da mutane kamar su ne suka fi kowa daraja ba za su haɗuwa da mutane sai Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya musu sun mafibu sannan ku kwararo min haisu a faban nasu ta inda mutane suka kwararo wato wato ku tsaya tare ku tsaya tare da su a muzdalifa yawwa wastaghfirullah ku nemi wastaghfirullah ku nemi gafarar Allah tabaraka wa ta'ala ga zunubanku inna Allah haqiqa Allah ghafurun mai gafara ne ga mu'minai rahimun mai jin kai ne da sunan fa idza qadaytum فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار na'am fa idza qadaytum manasikakum idan kun ba da ibadunku na hajjinku kun yi jifan duwar watsai kun je fa qaba kun yi dawafi kun fito dawo daga mina to fakurullahu ku ambaci Allah tabaraka wa ta'ala ka zikirkumu aba'akum kamar yanda kuke ambatan ubanninku wato ma'ana ko kamar yadda kuke ambatan iyayenku lokacin da kuna yara lokacin da ɗa yake yaro babu wanda yake ambato a duniya kamar babansa kuma haka ba haka nan idan sai ya idan idan mutum ya girma ma ba wanda yake ambato kamar ubansa ma'ana babu wanda yake alfahari da shi kamar babansa yana ji shi dan babansa ne kuma haka ba da wanda zai ji a zancin ransa shi dan gidan sarkin Kano ne to kai kuma kai kuma dan gidan Gertai zuciyarka ba za ta baka idan ma a ce kai da dan wani sarkin Gertai din ya fi maka dan ka san canjin ba zai yiwu ba kuma kuma haka ba ko to balle ma duniyar yanzu wanda in ka daje ko kai dan gidan girke ne ka dan yi karatun boko nan ka fita kai kokari yanzu nan ka shiga harkokin siyasa ba sai ka zama gwamna ba kuma shi kenan ba duniyar da Allah ya je ta inna Allah yuhibbu dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu zai bada ta wanda yake so da wanda bai ya so wala yuhibbu illa ma bai ta duniya gidan kokari ne duk wanda yayi motsi a duniya to za ta motsa shi amma wanda ya shuru shuru zai ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man badda bihi amaluhu la yusri bihi nasabuhu wanda duk aikin sa ya mayar da shi baya kasancewansa dan wani ba zai kai shi ko ina ba almar'u min haythu yathbutu da min haythu yanbutu dan adam shine mutum yana kasancewa wani ne ta inda ya tabbata ya dage ba ta inda ya tsiro ba kuma haka ba yanzu da in kaiwa wasu daga jaho wannan da kake gani fa da kake gani a cikin bakaƙen motocin nan yana ta ana cikin magana za ki daidai dai uban ka ba shine mai saran doki mai share cikin gidanmu amma wani aida ne eh yanzu ba sai ka je maula ko da ka gida a wata duniya gidan mai da mun batta bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu wanda aikinsa ya mayar da shi baya ya jinkirtar da shi bai yi motsi ba to to danganansa ba zai mai da shi wani ba dan yusri bihi la sabo saboda haka kowa ya yi kokari sai na ali yana cewa nafsul karamtu wa arwahum mushakalatun wa lil rijali ala al af'ali asma'u rai fa kamar rai ne babu wani nan da tafi ne da kuma rayuka yanda ranka yake haka ran wane yake yanda gabar da take jikin wane take haka jikin wane take amma suna wato kowa aikinsa ne yake bai sunansa ko haka ba kowa sunan da babansa ya sa masa ba shi ne sunansa ba ko haka ba kai za ka nemi sunanka ko ba haka ba yanzu ne za ka yi kokari in so kake a dinga ce maka tela sai muka kaye dinki in so muke ga a dinga ce maka abin da sai muka kaye kafinta in so kake a ce maka alaran ma sai muka ka hada shargura sunan da kake so dai kai za ka nemo wa kanka suna ba wai kai za ka ba a kanka sunan ba aikinka ne zai baka wannan sunan sai gari mutane suna gaya maka wane walin rijali alal af'ali asbaru saboda kowa ya dage ya nemi sunan da ya fi so a sa masa ya aikata irin aikin sunan da yake so na ka zikiru aha lokaci ya yi ba bai zaɓarantun manasikakum anan za mu tashi بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتب لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداله العظيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب أوزئني أن أذكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلي لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إننا سمعنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك العفو والعافية المعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو انه تحب العفو فاعف عنا اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والكاتب لما سبق على الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره والجلال العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
kowa dai muka gaisa ya da zai dole ya kusa da ya fi kai a kuma can
malam ku je wannan wai ko me sai ne